بسم الله الرحمن الرحيم يوم كاترا غوثا رمضان هجرة دمود يوشع وعيد بيار فانجيلي عشرين ذكرى غوثا أمم ذكرى تدمود يوشع عشرين دهون لهم كارو تفسير عن برائي مشيبا لكن قمة الله في الجمعة نجل لكت وانت عليبا أبس إسماعيل أبس كت يوشي جابوا رشا قال يا أول الذي جامت بشي أنا جامت قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يجلهم ضلالا بعيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da kariban da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai albarka mai alfarma a wannan yini na sha tara ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da hudu lafiya a wannan babban masallaci na juma'a na garin da kasar da shi ya tsara da muna ƙara addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ƙara kusanta shi da nan da kuma ya ba mu albarkar su da albarkar masu albarka in ba manta ba muna na a cikin wannan sura suratun nisa'i kuma mun kwana inda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa umarnin alimun laha wa alimun rasula a wurin amuri Allah subhanahu wa ta'ala ya mana umarnin mai kalma Allah da da yamma manzan Allah da kuma ma'abuta shugabanni wanda suka kafa a cikin in kuma abubuwa suka girgice to a koma ma Allah a koya mu a koma mu yalla ya ci gaba da ce mana alankara shin ba ka gani ba shin ba ka ji ba ya rasulullah ilal ladina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilayk da wadannan wanda suke rayawa cewa sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka wa ma unzila min qablika kuma sun yi imani da abin da aka saukar gabaninka amma kuma yuriduna an yadda haka mu idan damu sai ga shi kuma su burinsu shine su zo don wato dabutai duk abin da ba Allah ba yi hukunci a koma hukunci zuwa ga wannan abu duk abin da yake ba Allah ba wannan abin ana kiran shi dabuti ina ba ta an fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qad umiru an yakfuru bi kuma ga shi an umurce su da kafirce wannan abu wa yuridu shaytan sai ga shi dan yana dubban an yi tillahu dalalatan iya yana neman ya batar da su batarwa batarwa ne nisa sun bar hanyar Allah sun koma sun kama hanyar da abutai an ci wannan aya ta sauka ne a kan wato ka'ab bin ashara shi yana daga cikin manyan kafirai ko ba yahudi da haka ya san a taura yana daga cikin malamai a cikin yahudawa amma sai munafukai idan wani abu ya faru a maimakon su koma wajen manzon Allah ya hukunci sai su ce a'a su sun bi son su je wajen Ka'ab bin Ashara duk da ba cewa sun san ba shi tare da manzon Allah su kuma sun raya cewa su sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da manzon Allah to amma kuma idan hukunci ya zo su burin su je wani don Ka'ab bin Ashara wannan ya musu hukunci saboda za a yi hukunci da tsara ina ba ta an fahimta shi ne ayan nan da ta sauka malamai sun faɗa sanadiyar saukan ayan da yawa wasu sun kawo sun ce a wani bayan huji ne da wani munafiki sai abu ya haɗa su shi wannan yana ikirarin musulunci shi wannan dama kuma ai ba ikirarin musulunci tunda ai bai hudu da abin ya hada sai aka ji wajen manzon Allah shi wannan mai ikirarin musulunci ba yahuda kenan shi yana burin a je wajen Ka'ab bin Ashar shi ko mai yahudi ya ce a shi na son a je wajen manzon Allah a koma wajen manzon Allah shi a masa kawai su annabi ya musu hukunci in annabi ya hukunci shi ne zai musu hukunci da adalci. Aka buga aka raya, hajjai ba Yahudi ya rijayi ya aka yi wajen manza. Ilai ku da aka yi hukunci za aka yi hukunci bisa adalci bisa gaskiya. Hukunci da adalci da gaskiya aka yi. Da aka zo shi ba Yahudan zai ce a'a shi fa bai yarda da wannan hukuncin da aka yanke ba. Bai yarda ba. ina ba ta hanbalinta amma abin da za a yi in ana son a tabbatar da hakan sai an je wajen ka'abi da asharafin nan wannan wanda ya soye mushi wannan hukunci ina ba ta hanbalinta shi ne da aka zo ana hanyar zuwa sai aka biya ta wajen sai umar allah ya kara mishi aka biya wajen sai umaru sayyidina umaru aka mayar mishi da zance ga yadda za a yi kafin a je wajen sa'adu na ashara ga shi ga shi ga abin da ya faru amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci shi kuma a yanzu ya ce bai yarda da hukuncin da annabi ya yi ba sayyidina umar ya tambaye shi haka aka yi ya ce ya haka haka aka yi ya haka aka yi me kake so yanzu sai na so yanzu ya sama a tabbatar mashi da wata hukunci sai na umar ya ce to za a tabbatar da ce shi ne ya shiga gida sai ya ɗauko takobi yana mutuwa sai ya tsara mai shi ya ce to ga hukuncin da baka yadda ba amma dai ka yadda da wannan hukunci shi ne wannan ayan sai ta sauka akwai dalilai da yawa amma dai Allah subhanahu wata'ala ya ce mana alam tara ila alladina yazamuna annahum amanu bima unzila ilayka ina rai cewa sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar gabanin ka yuriduna an yatahasamu ila tabu amma kun burin su su je su kamo inda ba wato ba hanya majejeciya ba ya zama su ne za su musu hukunci wa qad umiru an yakfuru bihi bayan kuma an umarce su da kafin ce ma wannan wa yi ridi shi da na yi bin lamun da lalata kabila idan yana nufin da fatar da su fatarwa ne sai Allah ya ce وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سجودا
الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم idan aka ce musu ta'alau ila ma anzalallah ku zo ai muku hukunci akan abin da Allah ya saukar ai hukunci da alqur'ani wa ila rasul a zo ai hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci a tsakanin ra'ayatul munafiqina yasduna anha sai kaga munafikai suna matukar wato suna kauda kai a gare ka saboda matukar kauda kai da an ce ku zo a yi hukunci da abin da Allah ya saukar hukunci da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci a kai sai kaga munafikai suna kai da kai kuma kawai da kan ne ni kan ne sai Allah ya ce فكيف إذا سافروا مصيبا بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يهربون بالله إن أردنا إلا إنسانا وتوفيقا فكيف إذا أصابتكم مصيبة ترايا ya zai me zai faru idan wata masifa ta same su ma kaddaman aidiya saboda abin da hannun su ya ga musu sun ki komawa koyarwar Allah sun ki koma kiran manzon Allah sai wani masifa ya same su annan ne ba sun majawo ba sai su zo gare da rasu da ita ya halimuna billahi suna rantsuwa da Allah ai ba abin da ya ja su wannan in aradna wallahi ba limin komai ba illa insanin ba ce kyautatawa ko da ba mu zo ba ko da mu ba wallahi ba abin da muka yi illa kawai kyautatawa wato gyara wato fiƙan da kuma a gyara mu samu ga mutaka haka za ka ci suna rantsuwa ba abin da za su ce ko sun zo su gyara ne a gyaran kuma sun zo su samu da mutaka shine abubuwan da ya faru ya faru haka za ka ci wannan kuma al'adar munafiki ne sai Allah ya ce
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنه وإذن وقل لهم قولا وقل لهم في أنفسهم قولا بريقا أولئك وجد الرسول الذين يعلمون أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم سوف الله سبحانه وتعالى يا سن أبن يجي في ذكاته يا سن أبن يجي في ذكاته يا سن fari anu ka kau da kai ya rasu da ila wato ka yi haƙuri da jahilin jahilin ke shi ne ka kau da kai wa isuhum kai musu wa'azi ka koratar da su da abin da ya yi wa kullum fi anfusihim kuma kai musu ka ba su misali da kansu kaulan baliga zancen da zai ishe su wato zai nuna musu wa'azi a jikinsu gaba ɗaya wato kai musu wa'azi da su kansu kai musu wa'azi kuma wanda zai isar wa'azin zai isa isa mutuka ma'ana wa'azin da zai shige su kenan ko wa kullum kaulan balila kai musu wa'azi zance mai isarwa mai rada ciki ina ba ta an fahimta ne ka tsoratar da su ka nuna maka girman ubangiji sai Allah ya ce وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ بلموا أنفسهم جاءوك فاستكبروا الله واستكبر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma arsalna min rasulin ba mu taba aiko wani manzo ba illa li yuballigh ba mu taɓa aiko wani manzo ba ba ce sai dan illa liyula izinin ba ba ce sai dan mun ce a yi mishi da'a a yi mishi biyayya kuma wannan ba yin karshe ba ne ubangiji ne ya hukunta a yaka ba yin karshe ne illa liyula izinin ba ba ce a yi mishi da'a a yi mishi biyayya izinin ubangiji walau annahu ina ma a ce su dinnan izdalamu an kusahu yayin da suka zalunci kawunan su ja'uka sun zo gare ka ya rasu Allah ba ku walau annahum izdalamu an kusahu ina ma a ce yayin da suka zalunci kawunan su ja'uka sun zo gare ka ko daga jin da mere haifun san ɗaya ne ta karkashin ko Allah ya ce ba kadarullah a ce sun zo gare ka suka nemi Allah na bara wanta gafara lahum rasul kuma suka roki Allah suka roki manzon Allah ya neman musu gafara su zo su nemi Allah gafara kuma su nemi manzon Allah ya nima musu gafara wurin Allah lawajidillah wallahi za ku samu Allah tawwabun ne karban duba da iman shi yasa ka'ida sai an yi kama kafa da annabi wallahi duk abin da aka kama kafa da manzon Allah Allah to wallahi Allah ya yi wannan abu ko ya canza maka da abin da ya maka ko kuma exactly abin da kai ma Allah ya yi ya ba ta amfani na ji wani na fassar wannan aya ya ce wannan ayan tana amfani ne lokacin da annabi ke rani wai yanzu ba za a yi haka ba wai saboda dai sai an kore mu albarkan manzon Allah amma kuma sai ta kawo ina ta kama kane ya kawo nan ya kawo nan ai a lokacin da annabi yake raye ne shine za a zo wajen shi amma yanzu ba za a iya tawassali da manzon Allah to da ina kusa da ni ne sai sai ya kai ayan ta kenan ya kamata a ce ayan ba ta aiki ko ina ba ta an fahimta ai alqur'anin na nan ko yanzu duk abin da annabi ya gaya mana yana amfani a lokacin yana amfani lokacin da annabi ke nan ne ina ce har yanzu wa ya zo mana da sallah ya kamata da a ce annabi ba shi nan sai a ce to yanzu sallan kuma ba ta bane inda ai yanzu ba shi ko ina fata an fahimta wai dai dole sai an nuna shi kuma abin da Allah subhanahu wataala ya ce har yanzu fa ayan nan ita ne take har yanzu ina a ce sun zo sun nemi Allah gafara suka kuma nemi manzon Allah ya nima musu Allah gafara ba ka mun kafa ya rasulullah muna tawassuli gare ka ayye ka kawo ka je Makka ba za ka je ka ce kana tawassuli da manzon Allah na ji shi na a tafsiri na wannan ya je wannan aya ina ba ta fahimta to annabi dai annabi har gobe yanzu duk wanda zai shiga musulunci sai ya kama kaba da manzon Allah sai ya yi imani da Allah sai ya yi imani da manzon Allah har gobe idan aka zo sallah sai an ce assalamu alaika ko ba ka ci cewa a sujjada a tahiya mazhabobi sun ta magana shin ya hukuncin wanda ya ta iya bai annabi salati ba wasu malamai suka ce ba shi da sallah gaba daya wasu suka ce a'a ya sama yana da sallah amma ba zai samu kisan manzon Allah ba to ai ba maje ba dai ba ba ta hankali ba shi annabi annabi ba ka da yadda za ka yi ka goge shi da sunan annabi matsayin da Allah ya bashi ba wani matsayi da za a bashi sai mishi girma abin da kawai za ka ce ma manzan Allah ka wuce iyaka ka ce mishi Allah dan shi ba Allah ba amma da abin da za ka faɗa Allah ya faɗa abin da ya wani walau annahu izzalamu anfusahum aka fa Allah ya ina ma a ce lokacin da suka zalunci kansu sun nemi Allah gafara sun nemi manzan Allah ya yi wa musu Allah gafara sai da Allah ya rantsuwa ya ce wallahi da wata illa wallahi za ka samu Allah tawafar rahima ba kai abin da ya wannan duk wani abu da za a koga da wani abu da za a jingina dole sai a fassara ayan haka da ya gama fassara ne shi kuma a sharhin shi da yake kawo wannan ina ba ta amfani ba za a rage darajar manzon Allah ba inda za a rage Allah ya rage ya ba shi ko na'am ba ka da wani ayoyi da yawa sun zo suna ta bayanin girman ko inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka duk fara magana annabi Muhammad wa ya hadiya kasra shi ne ba da ke gaya na ba ta hankali واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم خرج مما قليت ويسلموا تسليما
الله سبحانه وتعالى يتي يتي قبل دائرتي فلا وربك نارا إن أبنجد الآيات shi kuma nan ayin ya za a yi shi lafi na rantsi da ubangijin ka ya rasu layu ba za su suka cikakken mu ne ba a ta yi haji mu da shi ma shi da rasu har sai sun zo ta yi hukunci a kan abin da ya faru a tsakanin kai hukunci sun malayin nuna fi hankusin haram sannan kuma mutum ya ji a ran shi ba shi da wani kunci ya yadda ya aminta da wannan hukuncin da bai wuce ina ba ta amurin sai ya ji ya ji cewa komai ya yi in kai wannan suka yadda da wannan fi ma kadaita akan abin da kai musu hukunci su yi da shi wai sallimu da sima kuma su zama sun miƙa wuya miƙa wuyan kuma wanda babu wani a abu a kan ta ina ba ta amurin da ayan hamdi ta sauka ne akan wasu wani mutumin madina a ansa da shi da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba ta amfani da to shi an ce sai na su bai da na gani to abin da ya faru da ya zo ruwa ruwa yana zuwa yana gangarowa amma sai ya zo ta gonin shi zai je gonan wannan mutumin madina idan ya zo sai ya tsara ruwan sai ya shiga gonan shi in ya gama sai kuma ya buɗe sai je wurin lambobin nan na wannan mutumin madina wanda shi ne ka'ida kuma haka har gobe ne a shari'a ina ba ta amfani idan za ku yi ban ruwa da kai da makocinka an kunno inji injin idan ba kowa ne na shi da inji da ake sa na gwamnati to gonan farko ita ce gona ne in kuma ruwan na gangarwa da kuke ke to haka sai ne na farko ya ba gonan shi na gaba zai ba gobe to shi haka yake da aka zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan a gabatar da hukunci sai ya ce to wani irin Zubair kenan kai ba gonan farko idan ka sha ba sai ka tara a cikin kwami ba wato a ramu da inda za a ajar sabuwa sai ka rufe shi kuma sai wani shi ma ya ba gonan shi aka yi balas an yi adar shi ke to shi ne da ya tafi sai ya ji ji daɗin wannan abin da ya gane ya nan sallallahu alaihi wasallam ya ce ai yanzu ma sai kana ba na karwa ka kuma tara wanda zai ishe ka sannan sai ka buɗe mishi shi kuma shi dan ma haka kai ga shi amma saboda an zo sulhu ne kun san shi sulhu tsakiya ake gaba wannan za a ce taso ana wannan ma a ce taso ana sai a hada a tsakiya kowa ba zai samu yadda yake so ba ai haka ake sulhu ko to wannan sai ya zama shine Allah subhanahu wataala sai da ya rantsi ya ce fala wa rabbuka fala yu'minuna ba za su cika mu'mine ba hatta yuhakimu ka fi ma shi da rabai ba har sai ka yi hukunci a tsakaninsu akan abin da ya faru a tsakanin su sun mala ya jibu fi an fusi fa sannan kuma mutum ya ji bai ji wani kaikayi damuwa a cikin zuciyar shi ba in ya ji wannan ya tabbata aka to shi ne ya zama cikakken musulmi ya zama cikakken mu'mini ne ma kada ya tawai sallin mutum ne ma kuma mutum ya ne kan zo ya miƙa wa shi ne har gobe kuma haka yi duk abin da aka ce annabi ya ce magana ya ƙare ko ya yi maka ko bai maka ba ko kana ganin ya yi daidai da rayu ko bai daidai da rayu in da aka ce annabi ne ya ce to ai magana ya kare sai Allah ya ce ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لكان خيرا له وأشد تثبيتا
الله سبحانه وتعالى يقول ولو أن ولو أن كتبنا عليهم da a ce mun wajabta musu cewa a likitulu an kusakun ku kashe kawunan an ku kurju min diyariku ko kuma ku fita da gidajen ku kamar yadda aka maka ni Isra'ila ma fa'alu Allah ya ce ba za su aikata ba za su aikata illa qalina min sai ɗan kaɗan daga ciki. Walau annahu ina kuma a ce su sun fa'adu sun aikata mayu mayu azuna bihi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni abinda annabi ya musu umarni akai lakana khairan lahum wallahi shi ne ya fi alheri a gare su wa shaddu tasdiqa kuma shi ne ya fi tsayuwa titi matabbata ya fi tsayuwa akan daidai ina ba ta amfani da za su aikata hakan kuma da shi ya fi alheri Allah ya kama ba za su aikata da za mu ce da wannan sai Allah ya وإذا لاتيناه من لدنا أجرا عظيما
wallahi da ake nawo za mu ba su min ladunna daga gare mu mene ajaran azima za mu ba su lada lada mai yawa lada mai girma ita ce aljanna na ولهديناهم صراطا مستقيما wala hadaina kuma za mu shiryar da su ila za mu shiryar da su wala hadaina siratan mustaqima za mu shiryar da su akan hanya madaidaiciya kullum muna addu'a shi na siratan mustaqima muna roƙon Allah ya shiryar da mu hanya madaidaiciya Allah ya ce wallahi da za mu shiryar da su hanya madaidaiciya Allah ya shiryar da mu da Allah ya ce ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا an ce wannan ayan ta so ne akan wani sahabi wanda ta- wanda sai da insha Allah ya kara masa yadda aka rubuto hadisi da gare ka wanda Imam Al-Bukhari ya rubuto Allah ya kara mishi ce wani daga cikin sahabbai Allah ya kara mishi yadda yin wani ya Rasulullah wallahi ina san ka. haka ya faɗa mana dan Allah ya kaya ya ya ga mu ya Rasulullah yake san da yake maka ya fi san da yake maka haka ya mu dan Allah ina ba ya rasulullahi innaka la habba ilayya min nafsi shi wallahi san da yake maka ya fi san da yake yi maka ya Allahu Akbar.
ya ga mu dan Allah ya ƙara cewa wallahi wa innaka la habba ilayya min waladi wani san da nake maka ya fi san da nake ma ƴaƴana ko san da nake ma iyaye Allahu
ya ce ina damuwa ina shiga cikin wani yanayi matuƙar na samu tazara tsakanina da kai ya rasu.
Akbar.
ina tunana Allahu sai dai kuma wani abu nake tuna da lokacin da aka mutu aka yi kiyama aka shiga aljanna Allahu to kuma ko da ina aljannan inda kake da inda nake ba ɗaya ba ne Allahu ina fata an fahimta kun ji da dai ma'anar hadisin abin da ya kusa Allahu shi ne sai Allah subhanahu wata'ala sai ya saukar da wannan aya ya ce wa man yudilla duk wanda ya ma Allah da'a wa rasul ya ma manzon Allah da'a wannan ya mutu a haka fa ulaika sune ma allazina an'ama Allahu alaihim minan sune wanda Allah ya yi musu ni'ima ya hada su da annabawa والصديقين يا ناس الصديقين والشهداء يا ناس الشهيدين والصالحين المتان القرين واليين وأحسن أولئك رفيقا الله يتكاي wannan makotaka ta yi kyau duk wanda ya haɗu da wannan amma sharadi sai ka yi ma Allah da'a sai ka yi ma manzon Allah da'a sannan za ka haɗu da wannan mataki guda uku mataki minan lalzina shi daraja ne ba a nima Allah ko yana zamani ba yawan ibadan ka bane ba addu'a bane yake sa ka zama cikin annabawa ba addu'a bane ina fata an fahimta wanda Allah ya zaba su kenan to as-siddiqina su kuma wani daraja ne shi an ce wanda yake kai wannan shi ne abin da Allah ya faɗa da abin da manzon Allah ya faɗa ya zama wato sakan bai tsaya ya yi tunani ba sakan ya yi tunanin cewa eh haka ne ko ba haka ba bai ce kawai na yadda an ce gaba ɗaya al'umma wanda ya samu wannan daraja shi ne sai na saboda matsayi ne da- daga ita sai annab- sai annabta ina fata an fahimta daga ita sai annabta Allah
ina fata an gane ko shi sai dina abubakar Allah ya kara mushi yadda amin
lokacin da aka zo aka tare shi aka ce mashi ka ji abin da mutumin ka ya faɗa in ji abu jahal Allah kun san idan magana ta wuce hankalin mai hankali ta wuce tunanin mai tunani to farko abin da ake duba wane ne ya fi kusa da wanda ya magana shi za a fara jefa ma shakku saboda da in aka same shi to magana ta gane Allah ina ba ta an fahimta idan aka zo da wani abu kinkirin to farkon abin da ake dubawa wane ne ya fi kusa da wanda ya magana Allah shi za a samu saboda in aka motsa shi ya ce kai wannan wato an riga an gama samu kenan hutun da ake so a samu an samu da aka da annabi ya isra'i da mi'raji ya dawo ya tara mutane a maka ya ba su da zai ya ce ya je bai muqaddas ya je sama ta daya ya je sama ta biyu ya je har ta bakwai ya wuce nan ya je inda ba kowa inda ba komai ya je daga shi fakana tsaba kausaini ya kai nan gurin sai suka ce da kasa da kasa mun san daga nan zuwa bai mukaddis tafiyan wata ɗaya ne zuwa wata ɗaya dawowa Allah mun san kuma abin da ya daure masa kai duk da ya gama ya ce na je na dawo inda na kwanta bai huce ba kun san mutum ya kwanta inda ya kwanta yana ɗan yin jiri ko ya ce bai huce ba Allah
suka ce dakata mun san tafiyan daga nan zuwa bai mukaddis tafiyan wata ɗaya ne dawowa ma wata ɗaya ne ba mu san abin da yake sama da ƙasa ba wannan ba za mu iya hukunci ba amma yanzu har ka je ka dawo ce kwarin Allah ma je sama na yi na yi kaza ne kaza ne yanzu in aka tara mutane za ka faɗa mutu ya ce kwarin kuwa Allah za ku ja da sun samu abin da suke so ke so yanzu wannan magana dama muna gaya ma mutane muna gaya ma mutane kaza kaza ne ya faɗa muna nan magana a kan kaza da ya tashi tunda ba sai na ababakar a wurin yana zuwa sai na gidan sai na ababakar an ce sai na ababakar baya nan, ya tafiya ne a ranar ya dawo sai suka haɗu kawai na haɗuwa sai ya ce kai nake nima ka ji abin da mutumin ka ya faɗa ya ce mene ya ce wai fa ya yi tafiya ya je baitul muqaddis ya je ya dawo ya je sama da ɗaya har ta bakwai ya je kaza kuma inda yake kwance ma mutum ba Allah sai lamu da ne shi ya zama maka kwarai kaga ya ga hanya ya ce ya faɗa abin da ya baka na yadda zai ke kenan shi dai ya gaya maka wai fa ba annabi ma ya gaya miki ba a Abu Jahalin kai annabin ya gaya maka yace eh shi ya gaya maka yace to ai na yarda ni ya ma faɗa abin da ya baka ai na yarda kaga ba wai yana jiran ya ci daga manzon Allah bane a a daga makiyin manzon Allah ma shi ya yarda kawai siddiqi kenan annabi ya ce ya da annabi baya na Abubakar a sa'in ya kuna gaskiya sai da ya rage ya zama annabi to ba wani annabi ba ya manzon Allah shi tun kafin a aiko manzon Allah yake cewa an gaya mana akwai annabin cikin zamani amma duka alamomi ya nuna wani shi tun fa kafin nan ya riga ya sallama ka san da wuya ku taso sa'a da sa'a ka samu wani daraja ya saurin sallama maka in ana ce maka alhaji shi ne zai ce wani kawai zai faɗa sunanka ina fata an fahimta shi zai faɗa masa kawai zai faɗa wai saboda shi bai ga alhajin bayi ana cewa malami saboda sa'a da sa'a zai wahala saurin saki ba karami ba ne to shi sai dina rasulullahi da dina abubakar sun taso sa ne so in juna ne annabi ya girme shi da shekara ne ya ba shi kun ga ko duk dan shekara ka ba mutum shekara biyu ba za ka iya ba da labarin shi ba za ka iya ba da labarin shi to wannan shi ne ake kira da siddiƙai wani kurkun kitabi isma'ila ko inna kana sadiq alwa'di wa kana haka wani kurkun kitabi idris haka Allah za ka inna kana siddiqan nabiyya to sai kuma su shuhada kai an annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba shahidai gida gida ainihin shuhada wanda aka kashe su a filin yaki su ba a musu sallah ba a musu wanka ba a sa musu da kafani su saboda Allah subhanahu wata'ala ya kira su da rayayyu ne ko wala تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم kada ka rai cewa wanda aka kai shi su a fagen yaki wai mutattu ne a rayayyu suna jin daɗi suna ci suna sha wurin ubangiji amma kuma akwai shahidai kuma wanda annabi ya gaya mana amma su wannan ba a yi musu ba za a yi musu wanka ba za a ce ba za a yi musu wanka ba za a yi musu sallah ba za a ce ba za a yi musu sallah za a samu da kabin ba za a ce za a samu shi da kabin shi ne wanda ya mutu a ruwa shahidi ne yanzu wannan amma duk wannan abin za a yi shi wanda ya garu ya faɗo shi shahidi ne yanzu wannan matan da ta zo haihuwa ta rasu ita ma shahidi ya ce wanda annoba ya same shi ciwon ciki ya mutu shi ya rasu shahidi ne wanda kwalara ya zo ya samu garin shahidai ne ina fata an fahimta duk waɗannan ana kiran su shahidai wanda ya rasu daren juma'a shahidi ne wanda ya rasu ranar juma'a yin daren juma'a juma'a tana da dare guda biyu ta kaɗai take da wannan jiya alhamis ko to daren da muka shiga shi da daren juma'a ana kiran da daren daren juma'a sai kuma yanzu muna yin juma'a za mu shiga daren daren juma'a na ba ta an fahimta wanda ya mutu daren juma'a annabi ya ce shahidi ne wanda ya mutu ranar juma'a shi ma shahidi ne amma duka za a yi musu wanka za a yi musu sallah za a samu su da kafani da abin da ake mamam shi za a yi ina ba ta hankali su ne wa shuhada da su kuma wasu baliyina su ne manyan bayan Allah waliyai su shahidai da siddiƙai duk mahakuzai ne ba su wuce su saba ma Allah ba annabawa ne su ne ma'asumai amma duk wanda ba annabi ba ba manzo ba ba ma'asumi ba ne ma'abudu zai iya saba ma Allah ya tuba sai iya yin daidai amma Allah yana kiyaye su wajen aikata mummunan aiki amma ba su ta aikata ba an gani amma Allah yana kiyaye su wajen aikata mu ma Allah kiyaye wajen aikata to duk wanda makotaka da wa'annan ya zama ala yana yana makotaka da su Allah ya ce wannan makotaka ta yi ta yi ta yi kyau. Ina ba ta amfani da. A yanan ma duniya yanzu mutum zai tafiya da babban mutum. Da Allah an tsaya wajen siyan abinci zai bari ya siya abinci. In an je wajen neman kwana zai bari ka kama wajen kwana da kanka. In je sunan shi karimi. Zai yi wannan? Ta tafi da babban mutum. Ai abincinsa da ruwan shansa. Abincin da ka saba ci yanzu ya canza. Saboda tana tafe da babban mutum. Zai ce yin foda ne. je kai ko da abin da kaga dama ina ba ta amfani haka za a yi mun yi wani tafiya da shi da ni da auku mun yi ke shi muka sauka a wani wata abuja ka sauke shi shi abin da ya yi daban kuma yan rako amma kullum za a zo a buga mana kofa ɗaki na daban na audu daban na shi kuma na tan to kullum za a zo shi shayi yana daki ba mu sanin ina ya fita ba mu sanin yaushe dawo amma mu tun da muka shiga kwanan mu shiga ba mu fita kowace ba komai ana mana a ciki kwana shida muka yi in ka gan mu mun sauko mai sallah to amma kullum mu za mu je wajen abinci to za ka ga an jera kwanaka abinci iri da kanka za ka yi layi da abin da kake so shi za ka yi ba. Amma mun shi ya gaya mana abin da za mu samu shi kawai za mu ko sai mu gani shi. To fa mu anan muke zama sai mun ga kwalkwar daka. Sai ran nan wani ya gamu mutumin kasina ne shi ma babban mutum ba mu kara addu'a ne. Ya gama layi ne je ka ganin mu ya san cewa ba kawo mu ta kawo mu wurin ba. Alfarma ne ta kawo mu wurin. Ya kira mu. ya ce to za ku sa abinci ku dinga lura komai nan akwai nan har alayi nan da kuka gani da lamun sha ina fata kun gani so ya ce mana da abin da za ku yi kulura to ai fa tun daga ranar na koma dankali da kwai to ai ban sani ba zan yi bambanci me ya kawo mu wannan gurin ba mu kwataka da mutanen kirki ba ai she yayi mana wani karatu da muka fito ya ce mai fashin muka yi fashin in mun yi da ji da hau ya ce to ko za ku koma ne ya ce mana ko za mu koma ne muna da kwa mu koma mana haka ya ce mana to an riga an yi kiliya komai yanzu mun zama yanzu biro ina ba ta an fahimta to in kai mu kotaka da mutanen kirki har a duniya ka huta balle kuma a lahira shin ya Allah ya ce mana wasu na kula ya karfi ba wannan mutaka ta yi kyau Allah ya tabbatar da ya Allah ya ce ذلك الفضل من الله وكفى بالله zalika عليما wannan fa abin da aka ambata duk wa'annan darajojin da ka gani fadalin din Allah fadala ne da ubangiji wa kafa billahi alima ubangiji kuma ya ya isa dan masani ne ko ubangiji ne saba ya isa na'am يا أيها الذين آمنوا خذوا إذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبصئن فإن أصابتكم نصيبا قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani ku shirya ku ku zama a cikin shiri ku yi- ku yi- ku yi- ku zama cikin shiri ku yi dini san kiru so ba ku fita Allah ya ce kungiya wato kaɗan kaɗan wajen fita wajen yaƙi kenan a fita ƙungiyoyi wato in aka ce su ba yana nufin irin ƙaramin ƙungiyoyi din na ayari ayari ƙanana ba duka ba a wunji jami'a Allah ce ko kuma ku fita gaba ɗaya a fita ko a fita wato idan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai fita yaƙi ba to a samu wasu wanda za su zama shine su fita yaƙi idan kuma manzon Allah zai fita to in firu da ni an kowa ma ya fita kawai kowa zai zauna annabi ya fita ai sai dai munafiki kuma ina ba ta fahimta amma idan za a fita akwai iyakoki da annabi sallallahu alaihi wasallam turawa yayi turawa yayi akwai wanda ya tura sahabbai Allah ya kara musu yarda yana nan a raye ya tura sayyidina Usama yana ɗan shekara goma sha bakwai sayyidina Usama ibn ah, Zaid Allah ya fara mishi kuma a tawagan nashi akwai sayyidina Abubakar akwai sayyidina Umar aka ce kuma shi ne komandan yaki shekaru sha bakwai sayyidina Usama an tura a- a- a- a- wato an tura tawagan yaki a ƙarƙashin jagorancin sayyidina Amr bin As Allah ya fara mishi an tura tawagan yaki a ƙarƙashin jagorancin Khalid bin Walid wanda muka yi maganin shi a suratul Ali Imran a lokacin yakin Uhud kafin ya musulunta ina ba ta an fahimta kuma ya musulunta fa hijira na da shekara bakwai bai na Khalid bin Walid ba dan Walid bin Mughira ne wanda Allah ya dine mishi amma bin mashadin dinin min nas bil ilmi mutaslim ba da zalika to shi bai na Khalid din kuma shi ne ya yi ja tawaga aka aka- ya kai shahidai aljanna a ranar uku dan lokacin da musulunta ba a yakin hudu da makai ko to duka annabi ya tura to in za a tafi a samu wasu su zama wanda za su wakilta in ko annabi zai fita san su ruce ni'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ko ta gaba daya wa zai zama wa in minkum duk da cewa lalle a cikin ku laman yu- laman la yubatta anna akwai wanda suke yin kasala Na'am.
suke tafiya suke san ciki a cikin ku akwai fa in asabatkum musibatan idan wani masifa ta same ku qala sai ka ji suna cewa qad an amallahu alayya mu lalle Allah yi mana ni'ima islam akul ma'akum shahida duk da Allah ya sa mu ba mu halarci yakin ba ba mu je yakin ba balle a kashe mu balle a ji mana rauni lalle Allah ya yi mana ni'ima sai su gode mana lokacin da wani masifa ya zo wala in asabakum falalin min Allah idan ko wani rabo aka je yakin aka yi nasara aka samu ganima la yaqulan na sai daga suna cewa ka Allah ya kun bainakum ka Allah ya kun bainakum wa bainakum Allah ya ce su zama kamar tsakanin ku da su ba wata soyayya ko kaɗan. In ka ce ba soyayya, da suna cewa ya laita ne ya kai can kuntu ma abu. Ina ma a ce su ma sun fita yakin, an tafi yakin tare da su. Fa a fauza fau, wato fa a fuza fauza. Su ma su samu rabo rabo mai girma da wasu samu gari. Haka za su suna cewa. In masifa in an je ba a samu nasara ba sai su ce wai ai dama shi yasa suka yi mata. In aka je aka samu nasara aka ci ni ganima sai su ransu ya ɓaci. Allah ce kai ka ce ba wani sanayya tsakanin sai kuma ka suna cewa ina ma a cikin da su aka fita su ma su samu wannan abu su samu wannan rabar rabo mai girma ya Allah ce فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يكلف فسوف نوتيه أجرا عظيما Allah ya ba su an sa ya ce fal yuqatil fi sabilillah ku yi yaki don wanda wa karma ku yi yaki su wane ke nan allazina yashtaruna alhayata ad-dunya bil akhirah wanda suka sai duniya da lahira suka bar duniya suka rike lahira wato sun sai duniya da lahira in ji ubangiji Allah ya ce ku yi yaki wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda ya fita yaki domin ɗaukar kalmar Allah wa yuqatal aka kashe shi aw yaglib ko yayi nasara fa sawfa nuti ya gara azima kowanne ya samu da sanda za mu ba shi lada lada ne shi ma kuma idan ya je yaki aka kashe shi aljanna idan ya je samar ganima ya dawo ma ba a kashe shi ba in ya mutu a gida ma aljanna saboda mene ya yi ma Allah da'a ya yi wa abinda Allah kawai yake so da yana ba ta an fahimta ko a duniya ban kaka na wanda yake biyayya abinda zai samu ya ko wanda zai ina ba ta an fahimta gwargwadon biyayyar ka gwargwadon abin da za ka samu saboda shi rai ɗan rai gaba ɗaya an kawata mushi san ne kyautata mushi shi ya karami da aka duk wanda yake kyautata maka idan abu ya zo shi za ka fara tuna shi za ka fara shi za ka fara kawo a gaban ka ina ba ta amfani duk juyi kwa sai ai kullum wani kullum wani to ai himman shi ne ta kai shi ina ba ta amfani shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ya ce وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ظالمي أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah me zai hana ku ayyaki domin dawo kalmar Allah wal mustad'afina min ar-rijal ya wa'inda za a je su masu rauni daga cikin mazaje wal nisa'i da masu rauni daga cikin mataye wal wulidani da masu rauni daga cikin yara ai ko dan su a yaki dan dawo kalmar Allah shi yasa shi musulunci da ka gani kullum yana umurta da abin kwarai wanda suka jahilci musulunci kullum shi ne suke juya musulunci ba abin da ya fi sauki ba abin da ya fi shi kawo zaman lafiya musulunci ne zai ba musulmi yanci ya ba wanda ba musulmi ba yanci ba inda ake samu wannan ba musulunci musulunci ne zai yi ma musulmi adalci zai yi ma wanda ba musulmi ba adalci sai musulunci ina ba ta amfani to idan Allah subhanahu wata'ala ya wajabta yaki ai ga dalilin da yasa aka wajabta saboda mene saboda a ceto mustada'ina min ar-rijal rauna na daga cikin mazaje wal nisa'i da mataye wal buljani da yara alladina yaquluna sune wanda suke cewa rabbana ya ubangiji akhrijna min hadhihi al-qaryah Allah ka fitar da mu daga cikin wannan alƙarya su gajiyayyin da suke makka da matan da suke makka da yaran da aka tsare su saboda zalunci kullum addu'an da suke yi kenan rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryah Allah ka fitar da mu daga cikin wannan alƙaryar zalimi ahliha wanda suka zalunci kawunan su wanda mutanen cikin sun zalunci kansu sun yi kafin su waja'alna waja'allana min ladunka waliya Allah ka sanya mana daga gare ka wani mafici wanda zai zai cikinci lamarin waja'allana min ladunka asira Allah ka sa mana masu taimakon mu daga gare ka kullum Allah ka taimake mu ka sa wanda za su taimake mu masu yin tsoron sai Allah ya الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا Allah subhanahu wa ta'ala allazina amanu hakika kafofin da suka yi imani yuqatiluna fi sabilillah suna yaki ne domin daukar kalmar Allah su yaki suke domin Allah والذين كفروا سوق wanda suka kafirce yuqatiluna fi sabilil taghut su suna yaki ne domin wani manufa dan zalunci dan tabbatar da wani manufa wato wani interest din su faqatilu awliya shaytan faqatilu awliya shaytan ku yaki waliyan shaytan majibinta shaytan wanda lamarin sa gaba daya su suna yi dan shaytan ne dan duniya Allah ya يأليسوا إن إن كيد الشيطان للي كيد الشيطان كان تجيبا يا سبن سيني روني كيد الشيطان كيد الشيطان wato da ifa ina da rauni shi ne ake kwatantawa da kaidin mata da kaidin shidan nan Allah subhanahu wataala ya kira kaidin shidan mai rauni a surat yusufa kuma ya kira kaidin mata inna kaidukunna la'ajib Allah ya kira shi da girma aka ce to wanne bi aibin matan ko kaibin shi kan na ba ta mu aka ce ai shi shi kan kullum idan ya zo shirya maka kai ya nuna maka cewa ba wani sai kai ya daga kai daga ka in ya kai ka to shi zai dawo bayan ne ce shi ba ruwan shi ai da yake suri bai zai ne ce maka inni a hakun da sai shi kan yanzu zai ce maka shi na tsoron Allah ya gama kai ka ya gama raya maka ya gama sa ka ka aikata mummunan aiki sai kuma ya dawo ya ce maka ni a Allah ina ba ta hankali to su kuma mata ba to su kuma abin da ya sa kai din ya zama shedan yana amfani da su kuma da na kai din suna da nasu kai din a matsayin na mata ga kuma kai din shi ta shi yasa duk girman abin da mace ta kawo maka in ta kawo kara ta tsaya kan suka saurara an ba ka ba za ta girma duk girman lebur da ta kawo ta zo ta ce tana kuka ko ta ce maka wance ce ko kaza to farko abin da za ta yi ta natsuwa ina ba ta an fahimta in ka bi ta nasu ba za ta iya fahimta ba annabi dauda alaihi salam ya yi hukunci yayi da ya hukunci mata ne guda biyu ɗaya ruwa ya zo ya tafi mata da ɗa na ɗaya yana kowanne tahi sai suka zo ita wanda ruwan ya tafi da na ta ce wannan ɗan nata ita kuma mai ɗa ta ce ɗa nata sai ka jama sai aka zo wajen annabin Allah Dawud alaihi salam da ya hukunci hukuncin sai ya tabbatar da cewa ita wannan babban ba ne ɗan ba hukunci sai ya tabbatar da ɗan nasa haka annabi dauda ya yi hukunci to sai suka fito annabi Sulaiman alaihi salam lokacin yana karami sai ya ga me ya faru ai gashi gashi ga abin da ya faru ga kuma hukuncin da annabin Allah ya sai ya shi ko in shi ne ba ka zai hukuncin sai sa aka kira shi ya za ta yi sai sa aka kira matan gaba ya ce yanzu wannan ke kin ce naki ke ma wannan kin ce naki to nawa ya ruwa ya tafi da shi ita babban sai ta ce na wannan ne ruwa ya tafi da shi sai ita kuma karamar ta ce na wannan ne ruwa ya tafi da shi suna da jima a kan sai ce to yanzu abin da za a yi tun da haka ne shi na gani kawai a raba a yanka yaron jaririn biyu ke karaman ki ɗauki rabi ke babban ki ɗauki rabi sai karaman ta sha ta ta yadda ɗan na wannan babban ita kuma babban zai ce ta yadda a raba sai ce to a ɗauki ɗan a ba karaman karaman ne don ba wanda za ta yadda a yanka ina ba ta an fahimta kun ga idan baitin ya za a yi a gane wannan karkajiya ya ce to ai jin mai ɗa ba zai yadda ba kuma ɗan nata ne ta karamin ita ce ce da ce ta yadda ɗan na babban ne don sa a yanka yara ita kuma babban ta ce ta yadda araba kowa a yi roƙa wato a yi haihuwan guzuma ke to a ɗaukakan a fara shi yasa duk abin da mace ta kawo maka gaban ka to ka nazo ba ka ba kai ne za ka dawo kuma kana wayo ta kai ka shafar wani gwani gwani hikima ana faɗi malami ne shi da ya komar da hankali shi gaba ɗaya sai ta tara ya ce yanzu yana son duk wani abu da ake kira aiki na mace yana son ya gano shi ya shiga ya karatu ya karatu ya shekara da shekaru duk wani shige da fice sai da ya gano na kaidin mace kuma ya rubuta ya littafi ɗin wato ran nan ya gama karatu zai da amina ina zuwa su yi zo ba da wani rijiya ne sha ba sai ya shiga wata ne masu lafi ba ba ya sha sai ke ba ta labari cewa kin ga wannan littafin gaba da duk wani kaidin mace da take da shi yana cikin wannan littafin da aka kawai da mace ta zo da abu in kaidi ne zai bude kawai sai ya gane a wannan ai ya wuce shi yarinyar nan ta karba ta magani ta ce duka yana cikin nan duka yana cikin nan ke ta jefa shi a rijiya ta ce ka rubuta wannan ina fata gaba ɗaya wannan littafin gaba ɗaya da ya gama shekara da shekaru yanzu ta tsulmi ya ce a rijiya ta ce ka rubuta wannan ka rubuta shi a ciki kuma yana cikin kai to yanzu ana zai samu sauran kuma inna kai da kunna abi wanda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan Thank you. اللهم صل على محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله